الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم كانوا متى 23 ربيع الأول shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi kuma ya dace da 16 daga watan tara shekara 2025 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah amin idan ba manta ba je yan uwa malam ya fara bayani ne cikin abin da ya shafi gaba ta ruku'u yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ruku'u da yadda yake ajiye kowace daga cikin gabansa waɗanda suke da alaƙa da ruku'u malai ce alhai'atul fi'liyatu li ruku'u yadda ake yin ruku'u a aikace shine alhai'a alfi'liya li ruku'u yadda zaka yi ruku'u a aikace na farko malai ce ya muddu zaharahu wa ya hasiruhu fala yuqawwisu idan mutum zai ruku'u ya muddu zaharahu zai miƙar da gadon bayansa wa ya hasiruhu sannan ya daidaita shi fala yuqawwisuhu ba zai lankwasa shi ba ba zai kamar baka ba haka mutum ya kwantare mutum ba zai haka ba miƙar da shi zai so sai wannan shi ne abu na farko da ake so mutum yi dole ya kasance bayan ka ya miƙe sosai straight bai da wasu daga cikin malamai suke cewa ta yadda idan aka samu wani mazibi wanda yake da ruwa a ciki aka sa gada bayan ka ba zai faɗo ba ba zai gangara gaba ba ba kuma zai yi baya ba zai daidaita a kai to in kaga ka yi haka to alhamdulillah rukun ka yi kenan amma idan ka ɗan yi sama ko ka yi ƙasa to rukunka bai yi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar ba na biyu ya ja'alu ra'asahu zai sanya kansa wannan baya kenan gadan baya kansa bai na zai kasance sai malai ce ya ja'alu ra'asahu zai sanya kansa khiyala zahirihi seti setin bayan nasa sai ka kalla ya bayan ka yake setin bayan ka da kanka da bayan ka dole ne su seti ai la yunziluhu wala yarfa'u kada ya saukar da kan nasa ƙasa kada kuma ya daga shi sama dan uwa an fahimta ai idan mutum ya ruku yadda bayan sa yake a miƙe to haka ake so kansa ya kasance setin bayan nasa suna seti suna daura da juna haka idan mutum kaga bayan sa ne nan sai kansa ya haka kaga ya daga shi kenan ko ko kuma kansa ya haka bayan sa a miƙe amma kuma sai sun koyar da kansa haka kaga yayi ne kenan yayi ƙasa da shi shi ba to shi ma wannan kuskure ne ba daidai bane da kansa da bayan sa dole su daidaita bala yace ai bal bal yakunu adh-dhahru mustawiyan ma'a ra'sihi dole ne bayan sa ya kasance ya daidaita tare da kansa na uku yujafi abudaihi an jambihi zai janye dantsansa daga gefen jikinsa nan ɗinka da nan ba za ka ɗan fara su haka a jikinka ba sai ka janye su yan uwa fahimta duk lokacin da kai ruku'u sai kaga dantsanka a jikinka haka to ruku'un ka bai ba akwai lam'a akwai gyara a cikin ruku'un ka dole ne idan kai ruku'u ya kasance ka janye dantsan kai kasance ka bude hannayenka yawwa an ka ga nan ɗinka da nan ɗinka sun bude haka yawwa to alhamdulillah ruku'un ka yayi kenan na hudu yadau kaffaihi ala rukbatayhi zai sanya tafukan hannayensa guda biyu akan guyoyinsa inda ake ajiye tafukan hannun yan uwa lokacin da kai ruku'u shine zaka dora su ne akan gwiwarka kan gwiwarka mutafarrijatayil asabi'i yana mai wawware ɗan yatsunsa haka yana mai ware ɗan yatsunsa haka kalqabid alaihima sai ya dora su akan gwiwar tasa kamar ya damke su in ka dora su sai kaga kamar hay'ar yadda sura za ta fito sai kaga kamar rike su kai amma dora su kai to haka ake so ai ala rukbataini ma'ana akan gwiwoyinsa kenan sai na biyar ya kunu wab'ur rijlaini ka halin iyali zai kasance ajiye kafafuwansa zai ajiye su ne kamar halinsa lokacin da yake haɗe jiya mun ambata maka ce idan mutum ya tsaya kafarsa za ta kasance a halin ɗabi'a ko bai buɗa ta cancan ba bai kuma mai ba bai tsuke ta ba to lokacin ma da kai roƙo kafarka aka ake so ta kasance yadda take a lokacin da kake tsaye haka ake so ta kasance lokacin da kake lokacin da da kai ruku to waɗannan su ne sufofi na ruku'u a takaice yan uwa abu na farko saboda abinda ya sa ruku yan uwa dole ne mu lura da shi shine rukuni ne daga cikin rukunan sallah wallahi duk mutumin da ya sallah ruku'un sa bai cika ba shi da sallah ba yan uwa fahimci wannan da kyau duk mutumin da ruku'un sa da sujjadarsa ba su cika ba sallah ta ba ce ba ba wai zai sujada kabali bane ko ba abi ko kuma kaza a'a sallaci bace ba wancan mutumin da Khallad ibn Rafi'in Allah kara masa yarda mutumin da yayi sallah annabi ya ce masallarsa bace ba irji fa salli fa innaka lam tusalli je kai sallah dan sallar ka bace ba malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lura rukun sa da sujada sa ba ta cika ne annabi ya sallar sa bace ba saboda ka dole ne mutum ya tsaya ruku'u sosai da kyau yadda ya kamata saboda ka abu na farko da ya kamata ka lura da shi shine bayan ka ya miƙe kuma alhamdulillah idan ka dora hannunka inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar insha Allah ta'ala za ga bayan ka yadda ya kamata amma idan kai akasin haka to matsalar da za a samu za ka ga bayan ka yi ƙasa ko yi sama in ka dora hannunka sama da gwiwarka to za ka ga kayi sama in ka ɗora hannunka ƙasa da gwiwarka za ka ga kayi ƙasa ina fatan fahimta haka nan idan hannayenka su ma suka ɗamfaru da jikinka haka to za ka ji ka a tattakure ba za ka samu cikakkiyar nutsuwar da ake samu a cikin ruku'u ba yan uwa bari mu kamanta kan mu ci gaba قال ويجوز ويجوز تكرار السورة في الركعتين من دوبا روى البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يبتدى جيسي دغ محمد بن عمرو بن عطاء يكي ya kasance zaune tare da wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتكين تتونا وعد مذاكرة تكراتو دا صحابي سكي واندوانا الآدة سكي sukan zauna su muzakara su tattauna akan abin da ya shafi karatu da ilimi to suna tattaunawa sai suka ambaci sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faqala abu humayd as-sa'idi sai ɗaya daga cikin sahabbai mai suna abu humayd as-sa'idi Allah ƙara masa yarda sai ce ana kuntu ahfazakum li salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa sahabban ai dukkanin kunin da kuke zaune din na fi ku iya kiyaye sallar mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yadda ruwaya ta nuna cewa su su goma ne sabon annaba a wajen tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma sai ce musu kuma a cikin hadda sahabi abu qatada al ansari Allah ya kara masa yarda an kawo abu qatada ne saboda yana cikin manyan sahabbai shi kuma abu humaydin a matashi ne yaro to sai ce musu din na fi ku sanin yadda annabi yake sallah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka ce masa baka fi mu zama da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ba kuma ka fi mu bibiyar aikin sa ba dan me zaka ce ka fi mu sanin sallarsa amma dai tunda sahabbai su kullun karuwa suke neman yi da juna ba musu da jayayya ba sai suka ce koyar da mu mu ga yadda annabi yake sallah ina fata an fahimta sai suka ce masa haka to shi kuma sai ce ra'aituhu naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idza kabbara idan ya kabbara ja'ala yadayhi yakan sanya hannayensa hiza a mankibaihi daura da kafadinsa wannan daga hannu ke wa idza raka'a idan yayi ruku'u amkana yadayhi min rukbatihi yakan tabbatar da hannayensa akan guyoyinsa thumma hasara dhahrahu sannan ya daidaita gadan bayansa fa idza rafa'a idan ya dago daga ruku'unsa ra'asahu idan ya dago kansa daga ruku'u istawa sai ya daidaita hatta ya auda kullu faqarin makanahu har sai kowanne kashi ya koma zuwa ga mazauninsa sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada idan ko yayi sujada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima sai ya dora hannayensa ghayra muftarishin ba tare yana shimfada su a ƙasa haka ba wannan bayani ne akan sujada zamu zo mu ji shi insha Allah ta'ala a gurbin sa wala qabidihima ba kuma damke su yake haka a jikinsa ba wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi alqibla sai fuskantar da gaffan yan yatsunsa su fuskanta alqibla wannan yan kwafa a halin sujada muke bayani idan kai sujada yadda yan yatsunka suke kallon alqibla ne idan kai sujada ma so ake ka juyo kallon kwaso da yan yatsunka ya kasance na kafa suna kallon ina suna kallon alqibla dan uwa na fata an fahimta ba wurgar da kafa ake haka kawai a bata ba a'a ɗan yatsunka ake kafewa sai ka lankwaso su su jiyo turɗa kalan ibra za mu za mu kamanta idan mun zo wajen insha Allah ta'ala malai ce fa idza jalasa fi rak'atayn idan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya zauna fi rak'atayn a cikin rak'o'i guda biyu jalasa ala rijlihi al-yusra yadda yake zaman tsarin zaman annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idan sallar ya raka'a hudu ce sai zauna a rak'o'i guda biyu ta farko kenan sai ya zauna ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu irin wannan zaman yake zaman da ake ce masa al-iftirash iftirashi kenan wannan sabal yumna sai kuma ya kafe kafar daman tasa wannan shi ma zamu zo mu kamanta su insha Allah ta'ala zaman da annabi yake a cikin sallah guda uku ne zamu kamanta su wa idza jalasa fi rak'at fi rak'at al-akhirah idan ku annabi ya zauna a raka'ar ƙarshe tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan sallah bai raka'a wuce bai raka'a wuce sai sallah raka'a ƙarshe kenan wacce daga ita sai sallama idan annabi ya zauna zai tayya ga irin zaman da yake qaddama rijlahu al-yusra sai ya gabatar da kafarsa ta hagu ma'ana da zan ce ya zauna akan ta ko to yanzu ba akan ta zai zauna ba a sai ya gabatar da ita ya shigo da ita wa nasabal ukhra sai ya kafa ɗayar ta dama kenan sai ya kafa ta kamar yadda ya a waccan a wancan zama na farko waqa'ada ala maqa'adatihi sai kuma ya zauna akan mazauninsa na hagu maimakon ya zauna akan kafarsa ta hagu yanzu ya zauna ne akan mazauninsa na hagu dan uwa an fahimta shi kuma wannan zaman shine ake cewa at-tawarruk at-tawarruk shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wato yan uwa ku fahimta zaman tahiya na farko a cikin sallah akwai yadda annabi yake yin sa zaman tahiya na biyu a cikin sallah akwai yadda annabi yake yin sa kira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma cikar koyi cikar koyi da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ne kai kamar yadda yi duk zama ne masu sauki ba wasu masu wahala ba amma muka zo zan su duk zama kamanta wannan mala ya kawo hadisin ne gaba ɗayansa saboda waccan hujja da yake so yi akan ruku'u kenan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Adhan babu sunnatil julus julus fi at-tashahhud mala yace wa rawa muslim min hadisi Aisha radhiyallahu anha Imam Muslim ya fitar da hadisi daga hadisin uwar mu'minina na Aisha Allah kara mata yarda tace wa kana idza raka'a annabi ya kasance idan yayi ruku'u lam yushkhis ra'sahu baya ƙasa da kansa shine al-ishkhaf yayi ƙasa da kansa walam yusawwibhu sannan baya daga shi haka ai lam yarfa'uhu ai baya daga shi sama walakin bayna zalika sai da yadda annabi yake tsakanin dagawa da kuma ajiyewa tsakani kamar yadda muka kamanta insha Allah ta'ala wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salati babu ma يجمع صلاة النبي صفة الصلاة وروى النسائي من حديث أبي مسعود إمام النسائي يبتدى حديثي دق أبي مسعود الأنصاري الله كار مسير دا في وصفه صلاة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيين ديك صفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم سارة ثبت أغريج سيتي فلما ركع يين دا النبي ركوع وضع راحتيه sai ya ɗora tafukan hannayensa su ne rahataihi ala rukbataihi a kan guyoyinsa waje ala asabi'ahu sai sanya ‘yan yatsunsa asfala min zalika ƙasa da haka shine kamar yadda na gaya muku nan ɗin shi ake sawa akan ina akan gwiwa ko kaga ‘yan yatsun za su kasance ƙasan gwiwar kenan ko to shine abin da yake nufi ‘yan yatsun su kasance asfala min zalika ƙasa da gwiwar tasu kenan وجافي بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه sai ya janye mirfaq nasa mirfaq shine nan wajen inda idan an wanke a hannu ake zuwa a tsaya a wajen eh wankin hannu ne biyu ba na farko ba nan to kaga ba a so a ganshi ya jingina da ina da jikinka janye shi ake yawa sai ya janye mirfaq nasa guda biyun gaba daya hatta sawa kullu shay'in minhum har sai komai ya daidaita daga jikinsa sallallahu alaihi wasallam duk wata gaba da ka sani dan uwa mai albarka idan annabi yayi ta a cikin sallah sai ya nutsu a cikin wannan gaba sannan yake tashi zuwa ta gabanta an fahimta yan uwa kaga duk wata sallah da take kunsar sauri da sauri haka da an yi abin nan daga wannan ba sallar annabi bace ira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma irin wannan sallar ba sallah ce da Allah madaukakin sarki yake kallanta ba ko kaɗan mutumin da zai zo rinka sallah da sauri da sauri haka ya yi ya dago haka wannan ba sallah bace idan mutum ya ruku me yasa aka sa tasbihi a cikin ruku'i ne ba dan ka nutsu ba ai kafin ka gama tasbihi ne sai kaga ai ka nutsu komai ya koma din da yake ko abin da ake bukata ke haka idan ka dago shi ma sai ka tsaya kyam so ake ka tsaya kyam ba ka dago kana kuma gyara bari kana kuma sai ga wani ya dauka kamar rawa yake ya dago daga ruku sami Allahu liman hamidu amma sai gana ta haka gyara bari ga za a tafi sujjada wannan kuskure idan ka ɗago tsayawa za ka yi kyam ka karanta abin da ake karanta sannan sai ka koma mala ya ce warawa abu dawud min hadisi abi humaydin radiyallahu anhu haka na imam abu dawud ya fitar da hadisi daga abu humayd as-sa'idi wancan sahabi da muka yi bayanin hadisin sa yanzu yace fa idza raka'a idan annabi ya yi ruku'u amkana kaffaihi sai ya tabbatar da tafukan hannayensa min rukubataihi akan guyoyinsa wa farraja sai ya rarraba ya warware baina asabihi tsakanin in yatsunsa haka haka thumma hasara zahrahu sannan sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daidaita gadan bayansa ghayra ghayra muqni'in ra'sahu ba tare da yana daga kansa ba shine muqni'ir ra'sahu daga kai sama Allah madaukin sarki ce muqni'ir ru'usuhum ko la yartaddu ilaihim tarafu shine daga kansu ran tashin alkiyama wadanda suka laifi daga kansa eh yana kallon sama idan su ya kakkafe ko kibta baya yi saboda tsoro da firgici da ke cikin waccan ranar Allah kiyaye to ba zai daga kansa sama ba wala safihin bi khaddayhi ba kuma zai karkatar da kumatinsa ba ya karkatar da kumatinsa gefen nan ko gefen nan a tsaye zai tsaye da su haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda Abu Humayd wanda yace ya fi duk waɗannan sahabbai iya sallah kuma da zai kamanta musu sallah annabi haka ya ga musu annabi baya daga kansa sama kuma baya karkatar da shi gefe bayan mun ce baya saukar da shi kuma baya karkatar da shi gefen nan ko gefen nan eh yake barin sa inda bayan sa yake to nan haka nan abin nan sa yake kansa yake wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya sun maraka sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ruku'u fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ya dora tafukan hannayensa akan gwiwoyinsa ka annahu qabidun alaihima kamar damkasi kamar rike su yayi amma kamar yadda na ga muku shine kawai dora waye yanayin yadda ya dora hannun ne kai sai ka dauka me yayi damke su wa wattara yadayhi sannan kuma sai ya buɗe hannayensa fatajafai an jambihi su nisanta daga jikinsa وروى من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أكنا يا رويتو دق حديث رفاعة در رافع الله كارا مسير دا يتي وإذا ركعت إذن كي ركوء النبي يتي إذن كي ركوء فضع راحتيك سيكا سن يتافتا هنا ينك على ركبتيك أكن قيوينك وامدد ظهرك وامدد كميكر ظهرك دباينك wannan hadisi shi ma al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Kitabus Salati babu salati man la yuqimu sulbahu al-hay'atul qawliya lirruku to me ake faɗa a cikin ruku'u bayan kaji al-hay'a al-fi'liya aikin da ake a cikin ruku'u yanzu kuma al-hay'a al-fi'liya za al-qawliya za menene zaka faɗa a cikin ruku'un ka idan kai na farko malai sai ya qulu fi hali ruku'ihi masallaci zai faɗa a halin ruku'insa ya ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji na wanda yake mai girma shine abin da kake cewa tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji na wanda kake mai girma rawahu abu dawuda an uqba ibn amir radiyallahu anhu malam abu dawud ya fitar da hadisi daga uqba dan amir Allah kara masa yarda kale ce lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka fasabbih bismi rabbikal azim Allah ce ku yi tasbihi ku tsarkake da sunan ubangijin ku wanda yake mai girma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce ij'aluha fi ruku'ikum wannan umarnin da Allah da yake fasabbih bismi rabbikal azim to ka sanya shi a cikin ruku'inka sai ka ce me subhana rabbiyal azim ina fata fahimta ba ka sata a cikin ruku ba kenan sabbih bismi rabbikal azim subhana rabbiyal azim ina fata fahimta yawa annabi ce ku sanya wannan a cikin ruku'un ku rinka faɗa a cikin ruku Allah ya ce ku yi tasbihi to ku sanya tasbihin nan a cikin ruku falamma nazalat lokacin da wata ayar ta ƙara sauka sabbih isma rabbikal a'la tsarkake sunan ubangijinka al'a'la mafi daukaka qala sai annabi yace ij'aluha fi sujudikum wannan kuma ku sace a cikin sujudin sai kace subhana rabbiyal mi a'la ina fata an fahimta yawa warawahu al-imam ahmad wa ibn majah hakanan wannan hadisi imam ahmad da ibn majah sun fitar da shi وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه إمام مسلم يفتد حديثي دق حذيفة الله يكرم مسير دا حين سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لوكتين دي صلى ترى النبي إراد أمن تسأر ثبت أغريش أول جري قال يتي ثم ركع سي النبي ركوع وتن صلى دي بام الأباري وتن النبي كان تسرون تن غدا أكما تسأي بقرة نساء آل إمران تو da annabi ya gama karanta sai ya summa raka'a sannan sai annabi ya ruku فجعل يقول النبي يرنك سوى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وزيف يتي tsayuwar da annabi yayi na karanta bakara da nasa'i da nisa'i da ali imrana sai da annabi ya dade kusan dadewar da ya a tsaye lokacin da ya ruku me yake cewa subhana rabbiyal azim dan uwan fahimta tsayuwar da annabi yayi ya karanta waɗannan surori guda uku da ya ce Allahu akbar ya ruku ya ce subhana rabbiyal azim sai da ya dade kusan dadewar da ya yi ina fata an gani kaga subhana rabbiyal azim ya fada ba a rabi kenan kuma subhana rabbiyal azim din annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi subhana rabbiyal azim ce mai tadabburi yana fada yana hararo irin girman da Allah madaukakin sarki yake da shi a cikin zuciyarsa yadda yake cewa subhanan nan tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki dan kace subhana ka tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin abin da ake jingina masa wanda bai dace da shi ba abinda mushrikai suke sa masa maganganu da ake akan Allah madaukakin sarki wanda basu kamata ba duk kana tsarkake Allah ne tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji na wanda yake mai girma annabi yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa sai da ya kusa dadewa irin dadewar da ya aske yukarriruhu salatan wa huwa adna al-kamal malai masallaci zai faɗi subhana rabbiyal azim salatan sau uku idan ya ruku sai malai ce huwa adna al-kamal wannan shine mafi karancin yadda zai faɗa a siffa mafi cika idan ya ruku a siffa mafi cika mafi karancin su shine ka faɗa sau uku amma an ba haka ba za ka faɗa fiye da uku fiye da uku fiye da goma ma in yadda dai sallah yadda sallah ta bayu musamman idan kana sallah ne kai kadai malamai suka ce lokacin da kake da limami yake jan mutane sallah to lalle ya kamata ya rinka mura'atin ahwal halayen mamunsa dole ne misali limami zai ce Allahu akbar sai ya tafi ruku kaga ya riga su tafiya ko tunda ya riga su tafiya zai riga su fara mai ruku su alal akalla shi limami sai subhana rabbiyal azim sau biyar ko sau bakwai me dalili dan ya ba mamu dama su yi sau uku ukun nan an gane idan ya ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal sai ka samu wani mamun shi kuma a lokacin a tabi yake wani a taɗe yake haka ne to sai limami ya faɗa sau biyar haka in ya faɗa sau biyar to kaga ma mun sa samu damar yin cikakke ke in ya dago sai ga kowa ya rukuɗin sai yadda ya kamata to amma wani lokacin in ana sallah a wasu wuraren sai kaga da an ce Allahu akbar kan ka ce subhana rabbiyal azim a hankali sai ga an dago haka ne kaga wannan kuskure ne yan uwa eh kuskure wallahi abin da yake ban mamaki yan uwa shine yadda mutane suke sauri a sallah wallahi yadda ake sauri a sallah ni abin yana ban mamaki sai an ga to ina zamu je ne eh fa aina tazahabuna idan ka gama sallar ina ka je idan inda zaka je neman nema zaka je a wajen Allah madaukakin sarki ko duka tafi kasuwa ko ka tafi office ko wani aikin kake da duk wannan aikin da zaka tafi wai neman taimakon wa kake ni in dai musulmi ne kai ba Allah kake nema ya taimaka maka ba yanzu kana gaban sa ka samu cikakkiyar dama da zaka miƙa application ɗinka sai ubangiji ga abin da nake so ga abin da bana so ga abin da ya dame ni ga abin da nake nema a yayi man ka faɗa amma sai sauri kake kuma ka tafi to shine kullum in naga ana irin wannan sallah sai rinka mamaki ya lalle shedan yayi aikin sa eh mu ne kai ba mu nan Allah ya sa mu dace malai ce rawal imam ahmad wa abu dawuda al imam ahmad da abu dawud sun rawaito taqdiruhu bi thalathin qaddara iyakance gwargwada wannan tasbihin da guda uku uku za a yi shi guda uku uku wa a'lahu lil imam ashara mala yace mafi yawanci mafi tsayin sa ga limami guda goma ma'ana in limami ne kai an ce kai biyar ko ko abin da kamar haka to kada kai shi kuma ya tsayi da yawa saboda haka kada ya wuce guda goma duk dai nawar mutum da me in kai guda goma ai zai samu dama da zai cika ke ko yawwa in ba ka ba kuma sai sallar ta tsayi ta da zaka kuntata wa mutane walil munfaridi ma sha'a amma shi mutum da yake sallar shi kadai duk abin da ya ga dama yi idan ɗari ma yi shi a ganawa yake da Allah maɗaukakin sarki ba matsala kamar yadda muka rawaito annabi yayi waccan doguwar sallah kaga subhana rabbiyal azim din annabi ai ba mu san adadin sa ba to idan kana sallar dare ai jiya mun yi bayani muka ce abinda aka fi so a sallar dare shine me doguwar tsayuwa ko to abinda ake so ƴan uwa shine na sha mai ta mana duk lokacin da kai doguwar tsayuwa a cikin sallah ka karanta izu ɗaya ko izu ɗaya da rabi a tsaye a raka'a ɗaya ka gama a matsayinka na wanda ka rike alƙur'ani ka karanta ko kai da kanka to abinda kake so abinda ake so idan kai ruku'u ruku'un naka shi ma ya kusa kada ya kai tsayin sa ya kusa tsayi wanda kai kuma tsayi an fahimta ya kuwa haka annabi yake sallar sa yawa ira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ayi sallah in ka duba yadda muke tahajjudi din magalibi sallallahu alaihi wasallam na tahajjudi da azumi limami limami zai karanta rubi'i ko nisfi wani wajen ma suna karanta izu a cikin raka ɗaya amma da an ce Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sami Allahu sai ga an dauko ina ba ta amsa an fahimta wallahi ba ga manzo Allah yake sallar sallallahu alaihi wasallam ta kai da sallar annabi tsira da yadda ka dade a tsayen nan idan kai ruku'un shi ma haka zaka dade sai a dade ai tasbihi ai tasbihi saboda ita sallar dare ai ba wajibi bace ko ba dole bace saboda haka duk wanda ya fito ya fito ne daman dare zo ya tsaya shi sa kaga ai ya tashi lokacin da ake bacci tsakar dare idan da zai ci gaba da baccin sa har safiya ta yayi laifi ba abin da to tunda ya taso shi ya kawo kansa an fahimta sai kai sallah yadda take yadda za a samu nutsuwa eh shine sai kai sallah shi sa aka ce maka ai annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallar dare hatta ta tafassara kadamahu har kafafun su suka kumbura irin wannan sallar ta kace sallar kafafun ka za su kumbura na fata an gane amma ka irin wannan sallar ka gani da sabon ka tashi zaka ji zaka ji yadda abin yake insha Allah ta'ala amma abin da nake gaya mana shine kayi abin da zaka yi kada kayi abin da zaka cire wa gaggawa sha'awar sallar kuma kullum ina gaya mana wannan kwarai da gaskiya na san yanayin mu ne eh na san yanayin raunin mu ne kada kai abin da zaka cire wa kanka sha'awar sallah kayi abin da zaka iya yi dan uwa Allah ya sa mu dace amma dai ina ga muku ne yadda annabi yake sallar sa rawa abu dawud wa ahmad an sa'id ibn jubair al-imam abu dawud da imam ahmad sun rawaito daga sa'id dan jubair ɗaya daga cikin malaman tabi'ai anna anas ibn malik daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda fi miqdar at-tasbih bi 10 su da gwargwade da iyakance tasbihin cikin ruku da guda goma shi ne malai ce idan limami ne kai kada ya wuce guda goma wannan hadisu al'imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabun sala babu mai kidarin ruku'i imamu ahmad shi ma ya fitar da shi to za mu dakata nan allah da sauran addu'o'in ne za mu ci gaba sati mai zo sai mu karasa akwai addu'o'in da annabi yake a cikin ruku'u bayan wannan subhana rabbiyal azim akwai wata a ƙarƙashin subhana rabbiyal azim yan uwa zaka iya ƙara cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi babu laifi ƙar mal albani ya kawo shi kuma ya inganta shi eh subhana rabbiyal azim sai kai shiru subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kamar yadda muka fi sani mun fi sani da ƙarin wa bihamdihi din ya inganta ci gaba da yin kayanka ba kuma insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya wa alaikum assalam wa rahmatullah ai ita ce ma ta gaba ita ce ta gaba alaji insha Allah tana cikin addu'o'i eh ai shi tana cikin addu'o'i suna da yawa duk zamu faɗe su anan Allah da wanda wanda suka sawaka wata rana a wannan sallar sai ke waccan wata rana sai ke wannan iya inganta Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام